نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikon shi da kaddarawarsa ya sake hada fuskokinmu a wannan yammaci na laraba wanda shi ne yammaci na takwas azumi na bakwai a wannan hijira ta 1447 a majalisunmu na tafsirin alkur'ani a wannan masallaci na bakin sabuwar kwalta a karamar hukumar ninge a jihar bauchi muna cikin suratul furqan wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi kan aya ta 21 cif amma ga wani yana tambaya tambaye je ce to aka kira ta aka tambaye ta wane ne ya miki ciki ta ce wane ne aka kira shi ya ce ni ne na mata ciki shin malam ya halatta a ɗaura musu aure ko sai ta yi idda ko sai ta istibra'i sannan malam sannan malam abin da ta haifa zai ci gado ko kuma ba shi da gado to na farko dai allah ya sauke allah ka tsare mu allah kuma ka kiyashe mu allah ka mana katanga karfe ga abkawa cikin ire-iren waɗannan sabon ubangiji to idan har haka ta faru na farko dama abin da ake roƙo in hakan ta tabbata in cikin ya bayyana aka tambaye ta ta ce shi ne shi ma ya tabbatar nashi ne to ruwa ɗaɗansa ne saboda haka mu gane baya daga cikin sharaɗin gadon ɗa a ce sai an samu ɗan ta hanyar aure ba sharaɗi ba ne ba in dai ya tabbatar ruwansa ne shi ya kusance ta kuma ta tabbatar cikinsa ne ita ma to ɗaɗansa ne ba shi da bambanci da sauran 'ya'yan shi baki daya sannan kuma ya halatta daura aure ba sai ta istibra'i ba domin alma'u ma'uhu shi ma wancan da za ta istibra'in saboda wala Allah ba shi kadai ke kusantarta ba malamai suka ce idan akwai akalla mutum biyu ko sama da haka suna kusantarta kuma tsoron Allah ya kama ta ya kama ɗaya daga cikinsu suke so su yi aure to shi kenan wannan anan gudun za a istibra'i saboda ba a san me yake cikin mahaifa ba tunda ba shi kadai bane ba amma idan shi kadai ne yake kula ta ita ma ta tabbata shi ma ya tabbatar to ko da ciki ko ba ciki in suka tuba to shi kenan za a daura aure ba bukatar ma sai ta yi wani idda sai ta wani istibra'i to haka ma in tana da ciki an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya zo ta wannan hanyar to inda ya tabbatar cikinsa ne shi ma alma'u ma'uhu ruwa ruwansa ne kawai za a daura musu aure su ci gaba da zamansu na aure su tuba su koma ga Allah don Allah ya gyara ayyukansu baki daya sannan kuma ɗaɗansa ne insha Allah zai ci komai da komai kuwa na muje أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل تنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا Na'am, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, mun gani daga cikin burace-buracen mushrikai suna cewa wa qala allazina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa ma'ana tsoron haɗuwa da mu arraja'u huna bi ma'ana alkhawfu an gane wai wa qala allazina la yarjuna ai wa qala allazina la yakhafuna liqa'ana wa'yannan da ba sa tsoron haɗuwarsu da mu in ji Allah a gobe ƙiyama suna cewa laula unzila alainal mala'ika inda abin da kake faɗa rasulullahi gaskiya ne me yasa Allah bai aiko bai saukan mana da mala'iku ba wato a saukan musu da mala'iku su ma sun zama annabawa kenan ko auna rabbana to sun ɗebo da faɗi ko kuma mu ga ubangiji mu ido da ido Allah ya sauke Allah ce laƙadis takbaru lalle wa'annan sun yi iya girman kai iya ƙarshen sa fi anfusihim a karan kawunan su wa atau utuwan kabira kuma sun yi shishigi shishigi babba Allah ya ce ai lamarin mala'iku yawma yarawna mala'ikata la bushra yawma idhil lil mujrimin ai ran da za su ga mala'iku a ranan nan wannan ganin ba alkhairi a cikin shi shine kamar da muka faɗa jiya na karanto muku wannan hadisi ko na bara Allah ya ƙara masa yadda cewa wasu da malaman sun ce ganin mala'ikan ko dai idan ya zo ɗaukar ransu ko kuma ganin da za su mishi mana a filin tashin alkiyama ina fata an gane to kaga a ranar kuma kashi ya riga ya gama gamewa magana ta ɓaci to shine Allah ce yau mai raunar mala'ikata la bushra yau mai izin lil mujrimin a ran da za su ga mala'ikun nan to a ranar fa ba wani abin albushir ga mushrikai wa ya ƙuluna mala'iku za su ke ce musu hijiran mahajura bi ma'ana ma'ana an katangange ku daga aljanna katangewa don kalmar hijir kamar yadda nan ibn abbas imamu abba da ibn abbas ke cewa ta ƙulul mala'ika haraman an gane ko muharraman alaikum ayin yadda kula a janna asalin kalmar hijir shine mana alman'u kamar idan an wayi gari mutum yana da ɗan wauta yana kuma da dukiya yana ta albazaranci da wannan dukiyar sai alƙali sai masa hijir sai ma'ana sai a katanga dukiyar bi mana ya daina ɓannata ta ko kuma yaro ƙarami bai riga ya balaga ba yana da dukiya wanda in an saka masa ita zai watsar da ita shi ma sai a daka masa ma'ana menene hijir sai a katange shi shi sa suka ce ma'ana kalma hijir bi mana ai almanu an gane ko to shine sai imamu ada da ibn abbas suke cewa ai taqulul malaika malaiku ne za su ce musu ma'ana hijran ai ma'ana mahjura ai muharraman alaikum tahriman la yadkhul ahadukum aljanna illa man qala la ilaha illa allah cewa ai ai ai a yau aljanna ta zama ma'ana hijran mahjura ta zama ana a haramun alman uman ambatan min ahadukum an yi ha illa man kala la ilaha illallah wa antum lastum minhum an gani ko ko kuma ba kwa ciki an gane to wannan shine ma'anar kalmar hijir kuma sannan mala yake cewa inji ibn kasir Allah kara masa da yake cewa kanatul arabu idza nazalat alaihim shidda aw ma yakrahuni qalu hijran mahjura sana al'adar larabawa idan wani bala'i ya sauko musu ko kuma wani tsanani ya same su sai suke cewa mana hijran mahjura ai musiba bala'i ta hana mu abubuwa baki daya musamman idza ayanul mala'ika in sun ga ma'ana mala'iku to Allah ka kiyashe mu Allah ya ce wa qadimna an gane ku ai wa amidna haka ibn kasir ya fassara bi mana wa qadimna bi mana ay wa amidna mun yi da gangan da gayya ba ba mu sani bane ba mun sani da gangan wa qadimna ila ma amilu mun yi da gangan aikin da suka aikata dukkanin shi baki daya ja'allahu haba'an mansura mun sanya shi mana haba menene ma'anar kalmar haba ibn kasir yake cewa bi ma'ana ai hiyal quwwa idza waqa'a daw'u shamsi taraha tara al-ghubar yace in an ce ma'ana haba shine kamar wani kofa ko wani rami wanda idan hasken rana ya shiga zaka ga wani ma'ana abubuwa ma'ana yan ƙanana ƙanana wannan shine ma'ana menene shi suka kira ma'ana da haba an gane ko mansuran kuma suka ibn abbas yake cewa ai ma ma tarahu ma tahmiluhu rihu min al-ghubari wa ma ashbaha zalika shine abinda idan ana guguwa ko iska ta koro kaga ƙasa da yashi suna tafiya a sama wannan shine ma'ana mansur bi ma'ana ai haba'an ma'ana za ka gan shi ma'ana ƙanana ƙanana mansuran kuma an watsa shi baki daya haka aikin mutanen banza yake saboda ba shi da asas laisa lahu asasan ba shi da ma'ana ginshiki ba wani abin da zai tsaye da wannan ginin tunda ko aka, aka zo aka ɗora shi akan tubalin toka kuma aka yi gini akan toka kaga ai ba zai tabbata ba ko to duk wani aikin mai aiki ko yankan jikinsa yake yake ba mutane in dai bai ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba to aikin banza ne an gane ko amma duk wanda ya ce la ilaha illallahu muhammadun rasulullah ya gazgata wannan kalma bai warware ta ba to ko da ya mutu ya shiga wuta ba zai dawo masu wutar jahannama ba insha Allah haka manzon Allah ya ce an gane ko kenan mu gane cewa duk inda wani zai abin kwarai duk inda wani zai abin kirki in dai babu wannan kalmar bai furta ta ba da gaskiya daga zuciya zuwa baka zuwa aiki daga bai to wannan aikin nashi ba zai amfane shi ba an gane ko shi yasa duk mai neman tsira shine ya faɗi wannan kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qalaha mu'minan fi qalbihi an gane ko mutalaffizan bi lisanihi amilan bi jawarihi faqad naja duk wanda ya faɗi wannan kalmar yana mai kudirce ta a zuciyar shi yana mai furta ta da bakin shi yana mai aiki da ita daga bai wannan ya tsira in dai bai mutu yana shirka ba to da izinin Allah duk inda ya zauna a wuta tsawon shekaru zai furzin ne a jahannama daga baya ubangiji subhanahu wataala zai fitar da shi domin furzin din ma Allah ka kiyashe mu ba masu an gane ko to shine Allah ya ce faja'alnahu haba mansur ya zama na kura kuma ma'ana kuran ma watsatsiya Allah ya ce ashabul jannati yawma idhin ko ashabul jannati yawma idin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila kun gane ko to kaga wannan shine aikin mutanen banza amma ashabul jannati amma yan aljanna a wannan rana khairum mustaqarran suna da gurin zama matabbaci na alkhairi ingantaccen matabbaci duk wanda aka ce isasshe zai baka masauki ai ka san masauki ne wanda yake lafiyayye ko ko ba haka bane to balle kuma ubangiji ne ya ce wa'annan suna da khairun mustaqarra khairun mustaqarran suna da ma'ana mafi alkhairin guri tabbatacce Allah ma ya ce kai ƙari wa ahsanu maqila kuma za su kyakkyawan kailula ɗaya daga cikin magabata yake cewa ibn ina ga ibn abbas ne a ibn mas'ud yake cewa layan tasifun nahari yawmal qiyama hatta yaqilu ahlul janna yace a ranar alkiyama kafin ka ce rana ta raba har an gama hisabi yan aljanna sun shiga har suna kailula rabin kafin rabin yini yayi dama ai ana kailula ne idan rabin yini yayi ko to kafin rabin yini yayi an gama da mu mun shiga gida muna hutu Allah ka samu more to shine ma'ana har ana kailula malamai suka ce kailula din nan shine hu istiraha inda nisfun nahari shine hutu a tsakiyar rana sawa'un kayi bacci a wannan kwance da kai ko baka yi bacci ba ana kiranta ma'ana kailula an gane ko to shine Allah ce wa ahsanu maqila wa mai mana yan aljanna su ne mafi kyawun mafi jin daɗin yin kailula ga kyakkyawan makoma kuma ga su sun sami ne ne kailula saboda an yi kwaramniya an dawo daga duniya an zo an shiga bala'i da zulumi da tashin hankali da bargaba yanzu kuma gashi an zo an shiga aljanna ai dole a huta ko ba a huta ba ai a huta dole ko ba haka bane ba Allah ka sa muna daga cikin su na'am ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا نعم الله yake cewa Allah yake cewa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami a ranar alkiyama sama za ta kekkece da girgije an gane ko wa nuzila al mala'ikatu tanzila a ranar mala'iku za su biyo wannan girgije su sako daga sama sakowa almulku yawma idhinil haqq lirrahman a wannan rana mulkin baki daya ya koma gurin mai gaskiya arrahmanu wa kana yawman alal kafirina asira wannan yini ya kasance mai tsananin bala'i da kunci ga kafirai Allah ya ce a wannan rana ne wa yawma ya'uddu zalimu a ranan ne azzalimi yake ci da hannunsa ya uddu zalimu ala yadayhi yana cije hannunsa saboda bakin ciki da dana sani ya kula yana cewa ya laita nittakhastu ma'ar rasuli sabila kai cewa ina ma na riki abin da manzo ya zo da shi a matsayin shine tafarkin shiriya ya wailata ya kai cewa laitani lam attakhidhu fulanan khalila ina ma da bai riki wane a matsayin masoyi abokin bani shawara ba laqad adallani haƙiƙa gashi yanzu ya batar da ni anil zikiri ga barin ambatan Allah ba da idza ja'ani bayan manzo ya zo yayi bayani Allah ce yake ƙara labarta mana wa kana shaydanu li rabbihi khazula shaydan ya kasance lil insani khazula shaydan ya kasance ma'ana mai tabarwa ne mai zama da dan adam ne a rayuwarsa Allah ka kiyashe mu duk waɗannan ahwal ahwal ne waɗanda ake labarta mana na alkiyama don mu mata tanadi an gane ko kenan wannan dabara ce ga mu'mini in ya ga dama ya bi in ya ga dama ya watsar domin ana faɗa ma wannan kwalamniyar don ka san da ita ne ba kuma ka girgida kai kaɗai ba kuma kai kabara Allahu akbar amma aikinka babu canji maganarka babu canji kasuwarka babu canji kai da matanka babu canji mulkinka babu canji wannan karantawa ba ta maka amfanin komai ba an gane ku ana son waɗannan wahalhalu da waɗannan hawa da sauka na alkiyama mu ji su mu musu tanadin su ko ba ka bane ba yanzu bari ba ku misali sai masu sanin ma'ana yanayin ƙasa ko yanayin waiza an gane ko masu wannan focus ɗin sai su ce gaskiya shekara biyu masu zuwa za a yi fari ba za a yi ruwan sama ba saboda haka kowa ya danganta gare shi ya yi tanadin abin da zai ci na shekaru biyu yanzu duk wanda aka shelanta wannan game hankali me ya kamata ya yi zai tsururuci menene guzuri haka ne to shi yasa kenan wannan labaran da ake bamu na alkiyama dan mu mata tanadi ne wani ai ya tambayi manzon Allah ko mata sa'a ya rasulallah yaushe ne tashin alkiyama ya manzan Allah sai manzan Allah ce ma za a adatta laha me ka tanada mata shirin me gare ka me kintsinka ai kaga duk wanda aka wayi gari akwai doguwar tafiya a gaban shi dole akwai bukatar menene tanadi da guzuri kenan yanzu abin da ake faɗa mana wannan dan a ja kunnen mu ne mu nemi guzuri mu nemi guzurin wannan yini dan ya zo mana da sauki Allah ka ba mu ikon ma'ana samun wannan guzuri to shine Allah yake ba mu labari daga cikin wayannan kwaramniya a wannan rana yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami a ranar wannan sama za ta tsatsage da girgizai gizagizai in an ce ma na al-ghamam sune wannan girgizan fari wannan farin nan dan falan falan mai dan alamun duhu duhu ma'ana menene ruwan ƙasa shine al-ghamamu to mala'ikun a cikin ba'ana idan wannan girgizan ya turnike a cikin mala'ikun za su sauko an gane ko daman saman mala'ikun za su fara sakowa duka mala'ikun da suke sama ta nan ta ɗaya sun fi yawan aljanu da mutanen da suke wannan duniya haka za su sauko an gane ko sai saman ta dare waccan saman ma sai ta dare sai mala'ikun ta su sauko su ma mala'ikun sama ta biyu sun fi mala'ikun sama ta ɗaya yawa haka haka baki ɗaya duk mala'ikun nan sai sun sauko sama za ta zama fankan fayo ba komai kamar yadda wani asar ɗin yake faɗa dama ga mu an tara mu guri guda amma aljanu ne ma'ana a tsakiya sahun mu kuma ya kewaye sahun aljanu sai mala'ikun na sama ta ɗaya in sun sako sai su kewaye mu su mana bamba tu bamba an gane ko kun ga sun fi mai yawa fa da aljannin duk sun fi mai yawa mala'ikun sama ta biyu ma su sauko su sa sahun su bayan mala'ikun sama ta daya su ma su musu bamba tu bamba mala'ikun sama ta uku su ma su sauko sun fi yawan na sama ta biyu su ma su musu bamba tu bamba haka za a yi ta yi duk wannan sama ta bakwai duk mala'ikun sai sun sauko duka baki daya yau ga dabbobi a tsakiya ga aljanu ga mutane ga malakun sama ta ɗaya ga ta biyu ga na uku ga na hudu ga na biyar ga na shida ga na bakwai sama ta kuma fanko tun daman can Allah ce wajimi a shamsu wal qamar ya qulu lil insani yawma idhin aina al mafar dan adam ce ina maguda ina mafaka kalla Allah ce ayya la wazar ba mabuya ba uzuri ka kamu ina fata an gane to sai abuwa da ka sai Allah ya shela sai ce ya ma'ashar aljinni wal insi in istada'atum an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi fanfuzu sai Allah ya ce to ya ku mutane da aljanu duk wanda yake ganin zai iya guduwa a wannan lokacin ya jarraba ya gani to Allah an tuba kai miskini ko aljani mai aka sa bai gama zai gama da kai ba aljani mai fi karfin ka to balle mala'iku balle ga jibrilu manya to shi yasa kawai kowa sai ya shafa kan shi ruwa wallahi to in ka tsaya kir da kyau in ka tuno wannan gwagwarmaya cewa dole sai an cin mata abin da ta da maka hankali wallahi wannan zai sa ma duniya ma ta sane maka wallahi komai ma sai ya sane maka shi yasa muke karanta qur'ani in ba ka karanta qur'ani za ka yi ka tobara wallahi amma in kana karanta qur'ani zai rage maka buri zai rage maka zalunci zai rage maka mugunta zai sa maka kyautayi zai sa maka tausayi domin ka san duk abin da ka tara duk abin da ka samu wannan gwagwarmai tana gabanka shi yasa manzon rahama annabin tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda rugunzumin ire-iren wannan sura surar raki manzon Allah farfara ta kama shi saboda zulumi da fargaba ka ji fa wai manzon Allah ne ke fargaba fa to wai ina kuma kai manzan Allah ne bai zulumi fa ka gano ba mu san Allah ba ba mu san Allah ba umma Aisha take cewa ko hadari ne ya haɗo manzan Allah baya iya zama guri guda sai ya shiga ɗaki ya fito ya koma ya fito muna sharce lafiya ka kasa zaune ka kasa tsaye sai cuto fargaba nake ban sani ba a wannan hadarin ko Allah zai halakar da mu baki daya tun da gashi Allah ya halakar da al'umma wani annabi kai kuma lokacin zaka ja ma yafi maka kama bacci ko ba ka bane duniya ta yi daɗi ko ba zafi ka sami AC kai ma ka zama mai kuɗi yanzu ko ba ka bane mai kuɗi da AC kai ma da AC Allah kaga saboda baka san Allah ba inda ka san Allah ba za ka iya baccin ba sai ka ga ruwan ya sauka ya wanye tukunna to haka manzon Allah yake to shi da yake manzon Allah ya san Allah duk wayannan surori da makamantansu ba hankalinsa baya kwanciya kullum karanta su yake yana yana samun fargaba saboda yana ganin kwaramne da take gaba amma fa ka gan shi fa shi wanda bai laifi ba bai kuma taɓa yi ba amma ya yi an yafe mishi amma kai yanzu kana ganin cewa aikinka ya kai ka sha ko kuma wani zai baka garanti to ko manzon Allah bai isa ya bada garanti ba sai da izinin Allah ko ba haka bane ba dan inda zai bada wancan da ya roƙa bayan ukasha da zai ce na baka ma sai ce a'a dama bekan din na mutum ɗaya ne kuma wani ya riga ka sai kai hakuri ba shi kenan ba to idan manzon Allah bai iya ba waye zai iya kuma wa zai ruɗe ka a jiya ba mun gani ba an tambayi wani ne ba- dan adam wa aka tambaya jiya dan adam wa aka tambaya an tambayi malaminka ko mai gidanka ko waliyinka ko shehinka da na- in kai mai hankali ne ka gane hannunka mai sanda ne in akwai wani wanda ya isa da an an kawo sunan shi tun da ko ba a kawo sunan kowa ba nawa aka kawo to ka rike manzon Allah ka tsira duk wanda ka watsar duk wanda ka watsar banza ne kowaye shi amma in ka rike manzon Allah ka hutu da mun tsira ka bi sunnar manzon Allah ka bi umarnin manzon Allah ka gama sabawa kowa yi watsi da kowa bila kowa kasa inda ka manzon Allah wala ka tsira to da ka bata kanka lokaci akan kowaye shi kowaye ka cire masa hula ka bi manzon Allah an gane to a ranar haka Allah zai ce da mu za mu iya guduwa ne ba za mu iya guduwa ba to shine Allah yake cewa a yawma tashaqqaqu as-sama'u bil gamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman a wannan rana mulkin ina masu mulkin suke suna ina ina ina ina mai unguwa katrije ina ina ina ina dagaci ina sarki ina gwamna ina shugaban kasa duk ba ku nan tsuru tsuru za ku yi an gane ko ba ku da komai daman aro aka aro aka ba ku pending ne kafin a a zara ran ko ba haka bane ba yanzu an koma gidan gaskiya saboda haka al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman a ranar mulkin ya koma hannun mai shi a yanzu ba ara muku ake kuka yi ba kuke ake kuke taka wanda kuka dama kuke abin da kuka dama ƙasa ta lalace ƙasa ta hargitse kuna ji kuna gani kuma sannan wai har kamfen kuke za ku zarce kada Allah ya zartar da ku tunda ba ku kaunar Allah ba ka kaunar al'ummar manzon Allah kada Allah ya ba ku tazarcen kuma duk wanda ya zalunce mu muna masa addu'a Allah ba mu yafi masa ba kuna ganin yadda bayin Allah ko jiya ko shekaran jiya kuna ganin wani bawan Allah da ake dukan shi kun gani kamar ana dukan fir'auna la hawla da azumi a bakin shi fa kuna ganin wannan musiba wai kuma ƙasar nan wai akwai shugaban ƙasa wai akwai shugaban tsaro na soja da na farar kaya kai wace irin ƙasar banza ce najeriya me amfanin mulkin ka ana kashe wannan al'umma me amfaninsa ai gwara ka sauka ka ce ba za ka iya ba duk baki ɗaya an sakwarkwatar da ƙasar mu arewa an mai da mu shashashai an mai da mu tumakai da gwamnoninmu da 'yan majalisunmu na tarayya da sanatoci dukkaninku muna muku Allah ya isa duk wanda yake da halin gyara bai gyara ba mu masa Allah ya isa in ba za ka iya ba ka dawo ka aje ba shi kenan ba ha to ai mu ma mun tada kasar haka muka gade ta waye ka gada din dole ne wani kuma kana ai wannan matsalar tsaron ai ba ta muka same ta ba kai ka ce za ka iya ku fahimci me nake nufi da kyau a'a mu wannan matsalar ai gadar ta muka yi ba mu- ba a lokacin mu bane ba to da kuka gaje ta ai ta kuka yi za ku yi maganin ta dan Allah ba ka saka faɗa mana ba to tunda ba za ku iya me ya kamata ku yi sai ku bari wanda ya ga zai iya yi amma ku kun ce ba ku kuka haifar ba to yanzu wane ne ya zo rikita mana harkar lissafin man fetur ne ita ma tsohon gwamnati ce a'a ba wannan gwamnatin mace ba wannan wannan harajin da kuka kaka ba mana waye kawo shi me kuke mana me me me na harajin menene na harajin tukunna menene ake baka da za a ba- za ka bada haraji ruwa ake baka ko wuta ko tsaro ko lafiya ko ilimi faɗa mini menene na harajin tukunna menene na harajin ka tsaya ka tambaya an sa haraji kaza me ake baka ba a baka ilimi da kudin ka kake saya tsaron ma kudi kake saya tsaro da karan kanka dan mai hankali mai kuɗi dole ku nemi makamai ƙaryar banza ce a ce kaka nemi makami ka zauna kafir ya kashe ka duk wanda Allah ya bashi iko ya fi ƙarfin abincinsa samu bindiga ka mai kyau wannan shine ai- ka kare kanka wannan shine ka'ida ka kare kanka to za ka zauna ka karɓi wulaƙanci ne manzon Allah ne wani ya tambaye shi ya rasulullah idza jaa rajulun yuridu akhadha mali mutum ne ya zo yana buƙatar dole sai na bashi dukiyata banza Allah ce fala tuɗe karka bashi ya ce fa in ƙatala ni in ya yaƙe ni fa banza Allah ce fa ƙatilu ka yaƙe shi ya ce fa in kataltu in na kashe shi fa ce ka kashe dan wuta huwa finnar ya ce in ya kashe ni fa ya ce anta fil janna mu dai da muke fama da masara da shinkafa ban fi karfin ta balle mu sai mukami amma kai in Allah ya hode ma karka zauna haka wallahi ƙarya ne a ce to ƙarya ne a ce kuna ganin suna mana wulakanci amma kanka sai makami shi kenan sai ka zauna kuma kai yanzu Allah ya baka sai damar sai makamin sai ka zauna haka ai yanzu masara da shinkafa muhimmancin su bai gaza na makami ba wallahi kuma duk inda zaka da makaminka gwara ai zubar gade ka san kana mutuwa za mu yi kuka amma da izinin Allah in shi ya kashe ka kai dan aljanna ne in ji manzon Allah in ka karci kuma ka kar dan wuta to kai da manzon Allah ya baka certificate ma na kare kai certificate ma wannan fa akan dukiya ne ma fa akan dukiya ne manzon Allah yayi wannan hadisin ma ba akan rai bane ba yanzu ba dai ake nema ba ina amfanin yan sandan mu ina amfanin sojoji ina amfanin civil defense ina amfanin duk me amfanin su duk sai mun tsaya da ku a gaban Allah dan alkiyama zikidir kowa sai ya bayani wallahi duk za ku yi bayani wallahi kowa sai ya bayani da larabci wannan musiba har ina wannan bala'in har ina kisa kullun ake kullun kullun amma idan bikin sa ya tashi za a zuba tsaro ba haka bane ba tsaro za a zo a zuba tsaron banza tsaron wofi tsaron da duk wanda ya karbi mulki billahi lazi la ilaha illa huwar rahamanu ba wai dan adam din da yake wannan kasar taka ba wallahi har dabbar sai Allah ya tambaye ka wallahi alazim har dabbar sai Allah ya tambaye ka to ma meye abin sha'awa a wannan kasar na ma na mulki wallahi mutum inda yana da tunani ko wallahi ko mika maka aka zaka ce bana so saboda yanzu an kai yanayin da gyaran ma sai namijin gaske to kai me zaka iya da ka hau kuma an baka yau an baka gobe tun kana jin haram kana dan kiran malam kana neman fatawa a da ka ci iyawaye kuma shi ma malam ya zama ya zama sori bai gane ba to Allah ka gani iyakacin mu mu faɗa muku ko ku karba ko ku bari ko ku yi kuka ko ku yi dariya dariyar ku wata ran za ta zama da dama a gare ku saboda haka shugabanni ku gyara ƙasa ta lalace yankinmu na arewa ya lalace mu ne bara mu ne maula ga rashin noma ga talauci ya mana katutu siyasar ma an ci mu da yaƙi an gane ko an ci mu da yaƙi kuma kowane shugaban namu an zo an an ɓata maka shi An- an an zo an ruguza shi dan wanda yake dan kokarin ma mai jarhula shi ma wai wai wai shine wai wai wai wai ya saka wato mutane ma samai da mahaukata ba Allah samai da samai da mahaukata wai kon su ake tuhuma da menene wai dan Allah wannan ba abin takeici bane ba eh wanda ya kawo sojojin America Nigeria bai shi kamata a tuhuma ba dama Sheikh Jafar Allah ya ji kansa ya faɗa muku ya faɗa muku sai da ya muka shedi amma kun ji ku ɗanɗana wasa farin girki wallahi ku yi sakaci ya ɗora wasa farin girki ku je ku ga yadda garinsa yake ci gaba ku leƙo wani ya je lega zai baka labari ci gaban take samu a mai da ku almajirai kawai talakawa masu mabarata Allah ya sauke wallahi wata ran irin wannan karatun ma gagara zai wallahi gagara kare wallahi gagara zai to da kai ma sai a kama ka da kai sai a kama ka da kai sai a nade ka a rasa ma inda aka yi da kai ba haka bane ba ko ko da kawai da kuke gani ma ana yi hakuna kabbara wata wazin ma ba zai yi ba wallahi wallahi ba zai yi ba inda a wannan tsarin zata doka za a zuwa sa maka da kai a kama ka ka san kasan nan ba a ganin masu jami'an tsaron kasan nan ba sa ganin mai laifi ba gansu da bindigogi ana zara idanuwa na banza na wofi ga in za ku zara idanu a can gudun kun je ku yi aiki amma alhamdulillah wallahi ba laifin su bane ba wallahi umarni ne ba a basu ba mun san jami'an mu suna da horo kuma suna da san kasar su suma to amma manyan ne manyan banza manyan ne manyan wofi Allah ku yi hakuri abin da daci abin da daci kullun da ake mana kasar nan abin ya baci kuma wallahi da yan gari kan ci gari yanzu duk abin da ake ina sanatocinmu ina ref dinmu ba sa nan ina gwamnoni to me suka yi yanzu inda abinsu na Allah ne duk sai su haɗa kansu baki ɗaya su ce in dai ba za ka mana kaza ba sai dai ka sauka ba haka bane ba Ka- yankinmu ya lalace ka ƙi bari a gyara kun kayi shiru saboda mulki ake na na shugaban kasa mai- mai- mai mai doka- mai cike da iko tsaro yana hannun shugaban kasa amma ku kuke mara masa baya abun kunya abin takaici kowa ma fatin sai yake komawa kai yanzu dan Allah haka so wani gwamna har akwai wani gwamna da zaka kaunata har akwai shi har akwai wani gwamna da zaka zaka so shi a yanzu akwai shi babu ba da kai suke ba wallahi ba ta kai suke ba wallahi al'azim ba ka gaban su a ca nake ba an kashe wajen mutum nawa ba aka zo aka yi bikin argungu yanzu dan Allah a wannan kasar a yankin har a yi biki a wad har a yi biki kuma ku kwashi riguna da stadi har ku je ku nuna duniya kan ku ga yankin kuna cin bala'i ana kashe mutane amma har kun samu dama ku je ku yi biki Allah ya sauke. sauki Allah ce wa kana yawman alal kafirina asira wannan yini ya kasance mai tsanani mai kunci a gurin kafirai domin babu babu wani komai ya kare musu hanzari ya kare uzuri ya kare Allah ka kiyashe mu Allah ce wannan dai yini da gaske sha'aninsa ya uddu ya addu zalimu ala yadayhi azzalimi zai ci za hannunsa nama saboda menene da na sani to shi ita kuma da na sani ai ƙeya ce haka ne ba mai ba za ka san ƙeya ba ce ba sai dai liman in ya saka a gaba ba haka ba ne akwai wani bawan Allah Allah ya ji kanshi an zo ana mai sallah ta jinaza ko sai ya ga yana motsi a makara ashe bai mutu ba to sai ake musu inkiya Allah zaligar liman ya kake ya ta a sai dan kake liman ya ya rasu kuma kwanakin baya sai da ya rayu kuma da shekara nawa a gani yanzu ya rasu a ga zai ka tsoka ne kace Allah saka liman ya kake ka zai a an ga ta liman dai zama ma mu Allah ka samu dace ya kuri yana cewa ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila kai tuna wannan ma'ana ya lai- ma'ana kalma ce wacce ba za ta dawo da abin da ya wuce ba ina ma na riƙe ta manzan Allah ya zama shi ne tafarkina ko kuma ina ma na riƙe abin da manzan Allah ya zo da shi ya zama shi ne tafarkina alƙur'ani da sunan manzan Allah ka kaga ba ka riƙa ba ya ƙanta kai ta yi ta kowace irin hanya ya wailata laitani ya kai tona laitani lam abtakiz fulanin khalila ina ma bai riƙi wani a matsayin khalil ba masoyi shi yasa Allah yake faɗa mana a wata sura ranar alkiyama masoyi da masoyi wanda suka riki juna ba don Allah ba za su zo su yi baran-baran a gaban Ubangiji an gani shi yasa to duk abin da za ka gina tsakaninka da mutum ka gina shi domin Allah in ya so Allah ku haɗu in ya bar sunnar Allah da manzansa ya ƙi manzan Allah ku rabu ba wanda ya isa ya baka ci ya ko ya baka sha cin ka da shan ka yana gurin mai kai ko ba haka bane ba in ubangidanka ne ba za ka fasa abin fasa cin abinci ba saboda haka ka bi mutum idan ya bi Allah an gane ko shi yasa Allah ya ce al-akhilla yawma idan ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin Allah ya ce ayan uwa abokanai za su waye gare suna la'antar junansu a ran alkiyama in dai ba su yi abota domin Allah ba shi yasa ka so mutum dan ya so Allah ka rabu da shi idan ya ba harin ya Allah an gane ko saboda haka duk wanda ba kuma ba zai iya faɗa ma gaskiya ba to wallahi baya kaunar ka shi yasa kake ganin manzo Allah yake cewa idan Allah ya yi nufin shugaba da nagarta ya zama na kwarai sai Allah ya bashi mashawarta na gari wanda zai kalli idansa ba zai kalli mukamin ba wallahi wannan abin da kake ba daidai bane wanda kake tsoron Allah ka gyara in ka tabbatar kuma abokanka ba mai iya ba mai maka irin wannan to din rabu da su yan iska ne ba wanda ka wallahi suke to da ka kowaye kai sai an faɗa ma gaskiya shugaba ka za ka gyara ba daidai bane abin da kake shugaba kuskure ne kai tsoron Allah da nan aka kwamitin ka za sai cire ka a cire ka din sai me da a ciki aka haife ka ha ban masa kujerar shi sai Allah ya baka wata amma in ka in ka ki faɗa masa akai da kai to kai tarayya Allah yake ke ƙara ba mu labari yake cewa laqad adallani an zikiri wannan abokin nawa ya batar da ni gabarin ambatan Allah ba da irja'ani bayan ambatan Allah ya zo mini yace dalla rabu da su mabarata ne maroka ne hasan wani shi roko ne da shi ito ai haka ne abinda ba a san roko ka je dan maslaha kanka a baka amma addinin Allah ya taso dole dole ka bamu dole mu ce ka bayar ya rage naka ko ka bayar ko kar ka bayar aikin zai gudana kuma ka zo ka ji kunya duke ka ce ta baban ka ce ta al'umma ce ka saka wa al'umma su amfani da ita riko haka baka kai rikon mayani kake riko sau da haka ya ku shugabanni da ku mutane mu gane cewa wannan rayuwar duk wanda zai zama abokin tafiya ka to ka san me ya waye shi mai baka shawara ta kwarai ne mai gargadin ka in akan kai abin da ba daidai ba duk abokin da ba zai kalli idan ka bai ce wallahi wannan abin baka da gaskiya a ciki wallahi ba kaunar ka yake ba wannan in yana faɗa maka wannan ko da gima za ka yi kakka rabu da shi masoyi ne amma kullum ka faɗa yalla bai haka ne za ka yi haka to honorable haka ne to kai kuma ka san kawai san zuciya kawo honorable haka ne da rabu da su yan kiɗan ki na jiyo ne da ta ɓare maka za su gudu su bakka mabarata ne an gane ko Allah ya ce wakanal wace yake cewa wakanal shaytanu lil insani khazula hakika shaydan ya kasance ma'ana mai ta ma'ana tababbe ne mai tabar da mutane shine Allah ya ba mu labari a cikin suratul isra ko shaydan ran alkiyama zai kira yace jama'a ku taho ya tashi ya tashi cikin al'ummar duniya baki daya ya ce to ya ku mutane ya kula shi ɗana lamma ƙuziyar amurko?
wa ƙwala shaitanu lamma قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم taban da kaɗan da kaɗan kun ji ba kaga wato shi yasa musulmi da hanyoyin da za ya kama gaskiya ya bi gaskiya Allah ya bayyana musu baki daya yanzu kaga wannan wata waƙi'a ce wani abu ne zai faru a gobe kiyama amma yanzu Allah ya labarta maka dan ka san abin kuma ka san matakin da za ka ɗauka an gane ko shaidan bayan an gama ta da mu baki ɗaya sai ya tattara mu sai ya cuta ya ku mutane inna Allah wa'adakum wa'adal haqqo Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya ni kuma na muku alƙawari na saba ayo ya yadda an gani ko Allah ya muku alƙawari na gaskiya ne kuma na muku alkawari na ƙarya to ku sani inni da autukum ko wa ma kana li alaikum min sultanin ba ni da wani dama ba akan ku ni ba bulala na ɗauka nake bin ku sai kuma biyayya ba ba wuta nake ɗanɗana muku ba kawai kiran ku ne kuka amsa mini ka faji ma kana li alaikum min sultanin ai ba ni da wata fawa ba ni da wata dama a kanku ba ni da damar komai kawai iya iyaka kawai na kawata muku na zayyana muku kuma kuka biye mini to ku sani fala talumuni kar ku zarge ni wa lumu anfusakum ku zargi kawunanku ni a yau ban in sai in kubutar da ku daga bala'in Allah ba kuma kuma kun yi tsararo ku kubutar da ni to don Allah yanzu wannan ba taimakon mu aka yi ba yanzu kaga an nuna maka cewa akwai wannan waƙi'a za ta faru to kaga yanzu ka kuskura kai washe dan biyayya ba za ka mishi ba saboda haka yan uwa mu gane cewa inna shaytana lakum aduwwu fatakhizuhu shaidan makiyinmu ne mu riƙe shaidan a matsayin cikakken makiyi a duk duniya baka da makiyi irin shaidan a duk duniya baka da shi duk wani makiyinka koma bayan shaidan ne an gane ko to mu gane shaidan makiyinmu ne lamba ɗaya duk wani abin da zai sa mu masa biyayya kar mu yi Allah ka kiyashe mu na'am
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا التي وقال الرسول النبي يتي يا رب يا أبنجينا inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura mutane na sun ɗauki matsaya sun ƙaurace wannan alqur'ani ba sa karanta shi ba sa aiki da shi wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwun min aljinni min almujrimin aduwwan min almujrimin haka kowane annabi muka sanya masa makiya an gane ko mutanen banza masu laifi daga cikin mutane wa kafa bi rabbika hadiyan ubangijinka ya isa ya zama shine mai shiryewa wa nasira kuma shine mai taimakon bayi wa qala allazina kafaru kafirai za su ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumla ina ma an sauka mai da wannan qur'anin falan daya bugu daya kazalika linusabbita bihi fuadaka min yi maka hakan ne mun sauka da shi daki daki daya bayan daya ba kamar da suke zato ba saboda menene don mu tabbatar da shi a cikin zuciyarka kuma mu karanta maka shi karantawa bitartil idan mun kalli faɗin ubangiji da ya ce wa ƙalar rasul wannan kamar tasliya ce allah yake wa annabi cewa kada annabi ka fahimci cewa kamar kai kaɗai ne ka game da wannan balahara ta abokan da'awa a'a annabawa ma da yawa sun game da wannan matsatsali mun ga annabi Nuhu, mun ga annabi Isa, mun ga annabi Musa, mun ga annabi Shu'aibu, ko ba haka ba, duk mun ga da suka yi fama wani mace aka sa aka yi fita ko a jefe shi, ko ba haka bane ba. Fa in lam tamtu ga annabi Ibrahim shi ma da mahaifinsa ko? Fata ya ce ma wa hajirni maliyan. La in lam tantahi ya Ibrahim la arjumannaka. Zan jebe ka tabka banne ba ruwana ba ne ba kai. an gane ku ga annabi shu'aibu an gani shi ma haka suka ce idan baka bar wannan wa'azin naka ba to ka san matakin da mu dauka kanka za mu kore ka an gane ku ka kalli ka kalli annabi Musa shagogwar maya an gane ku ka kalli annabi Isa shagogwar maya to shine sai Allah yake karanto wa manzon Allah karka damu wannan shine sunnar mu idan mun aiko annabawa zuwa mutane an gane ku shine Allah ce wa qalar rasulu ya rabbi inna qaumi takazu hadha alqur'ana mahjura sai Allah ce ai dama wa kadhalika ai haka ne li kulli nabiyin kowane annabi mun sanya masa makiya masu laifi kenan ba za a taba zama lafiya ba dole duk inda akwai mai gaskiya akwai makareci duk inda akwai mai wa'azi to akwai mai sabo ba za ka taba waye gari ka ce yau ka gama wa'azi kowa ya gyari ba inda annaba ma ba su gama ba ko ba haka bane ba saboda kana wa'azin kuma ana can ana shan giya ba haka bane ba kana wa'azin ana can ana kulle kullen makirci za a fasa ne kai ma ba za ka fasa ba kowa da kiwon da ya karbe shi makwacin mai akwai ya sai kura ko ba haka bane ba ko ku ta abin na ku yi muku mai ta wa'azi kuna yi muna muku wa'azi daga haka kuma har kowa ya karbi takardunsa ya tafi ya bar gidan ba shi kenan ba dai mu mu mutu muna wa'azi ko kuma ku mutu kuna abin da kuke yi ba za mu daina wa'azi ba in mutuwa ta zo ta same mu a wannan tafarkin kuma kuma sai ta dauke ku a wannan tafarki sai mu game a babban gida a akwai babban gida ko ko babu za mu haɗe a can ai ba shi kenan ba ai daɗin abin akwai babban gida eh duk shegantakar da aka yi akwai babban gida da kowa zai gane kuma kowa sai ya je Allah ka kiyashe mu to shine Allah yake masa tasliya Allah yake mai tasliya yake lallashin manzon Allah cewa ai dama kazalika ja'alna li kulli nabiyyin ai haka muka sanya kowane annabi aduwan minal mujrimina mun sanya masa ma'ana ma'ana masu laifi an gane ko makiya masu laifi lokacin yayi ne eh to kana ina an gane ko saboda haka aduwan minal mujrimina makiya masu laifi kowane annabi yana da wannan domin ai in ba a jarabe ka da wannan ba ai hakurin ka ma bai cika ba ku kalli dukkanin annabawan ka fara da kan annabi nuhu ka ga irin jarabawar da Allah ya mishi ɗanka wanda ya kamata ya zama ma'ana magajinka amma ya kan gare kalli annabi lutu matarka da ya kamata zama ta hannun damanka ta zama kangarariya kalli annabi ibrahim mahaifinka da ya kamata ya ba kariya shi ma ya zama kangarare haba da annaba nan ko haka ya gama to sai ake karanta manzon Allah waɗannan abubuwan to tunda kaga wana ma kaza wana ma kaza shikenan kayi hakuri an gane ko haka sunna ta mu ta gada an gane Allah ce ka fa bi rabbika hadiyan wa nasira kayi hakuri ubangijinka shine cikakken mai shiryawa kuma shine cikakken mai bada taimako duk abin da kake yi za mu kula da kai mun san kuma kana yi kuma Allah zai kuma mu Allah subhanahu wataala za mu saka maka akan ayyukan ka baki daya to shi yasa duk wani abin da dan adam yake yi to kasancewa kana da madakata in yau lafiya ce ta ishe ka kake saban Allah da ita to wasu sun riga ka suna ina in mulki kake ji yake taimaka ma kake abin da ga dama an yi masu mulki kafin kai suna ina in kuɗi ne an yi mai kuɗi kafin kai yana ina in ilimi ne an yi wanda ya fi ka ilimi kafin kai suna ina to kai ma ka sha ba kanka ruwa an gane ko saboda haka kowannen mu ya san cewa Allah subhanahu wata'ala yana madakata yana jiransa to kaga dai kafirai ba su haƙura ba bayan wancan sun dawo wancan me yasa kake cin abinci me yasa kake zuwa kasuwa in kai annabin gaskiya ne ya kamata a ce ma'ana kana da wata taska kawai kuɗi kwaso su kake yi in kai annabin gaskiya ne ya kamata a ce kana da lambu kana da gona kawai ɗebowa za ka ke yi in kai annabin gaskiya ne da Allah sai aiko mana mala'iku su faɗa mana cewa kai annabin gaskiya ne in kai annabin gaskiya ne to ga abin da ya kamata ya zama na cewa an saukar da Qur'anin na ma'ana menene dukaci guda a dunkule kaji kuma to Qur'anin naku ne ku ne za ku faɗi za a yi wato kafirci akwai ƙarfin halifa wai to kai da ƙur'anin ba naka bane ba kai kake da ikon ka ce ga yadda za a yi da shi za mu takaita akan wannan aya gobe idan allah ya sake ala mana numfashi ma ɗora a kanta muna bukata addu'o'i kwarai da gaske ni kaina ina bukata akwai ina da mara lafiya ubangiji allah ya ba shi lafiya da sauran marasa lafiyan kowa na gida da na asibiti do ubangiji allah ka ba su lafiya baki daya akwai masu cikuna muna addu'a su ma ubangiji allah ya sauke su lafiya sannan an ce a sa shugaban karamar hukuma ta ningi bisa wani tallafi da yawa al'umma to muna masa addu'a allah ya ba shi daladan abin kuma allah ya karfafe shi ya sama da wannan ma baki daya Allah kuma ya yawaita mana irinsu Allah ya sa abin da ya bada albarka ni ma ina da wasu da na sani sun ba da gudunmawa akwai aiki da muka yi na masallaci wasu da yawa sun ba mu gudunmawa muna masa addu'a su ma Allah ya saka da alkhairi yanzu kuma ake ƙara bani labari wani ya zo sallar tarawih jiya sola ta ɗauke ya karo fanal guda goma sha biyu da batir wajen je dubu da miliyan bai wajen je dubu ɗari tara da hamsin da ya kashe to shi ma muna addu'a ubangiji Allah ya saka mai da alkhairi ba mu san shi ba ma ba kuma kiran shi akai ba to duk mai taimakon addinin Allah Allah ka taimake su sannan akwai wata bayarwa Allah tun ba ba ta gaza ba kullum tana turo mun kosai mai ko sunanta mai kosai a guri na kullum tana ban kosai Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya ciyar da ke daga kosan gidan aljanna eh akwai kosai aljanna Allah zai baki kosai ke ma ba da ta yi taban kosai har na tafi bana ma kuma ta jona da biredi eh kai ma Allah ya baka biredi kullum a gidan aljanna Allah ya sassaka muku da alkhairi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته